أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ثبت جناني وعد الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى ثمن يصيبها أو امرأة ينكوها فهجرته إلى ما هاجر إليه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته suna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake dawowa da mu cikin wannan rana a wannan lokaci a wannan bigire mai albarka zawiyar maulana sharif ibrahim salim al-husaini da take nan garin zaria karkashin jagorancin maulanmu al-professor ibrahim ahmad bakari Allah ya kara masa lafiya a in ba mu manta ba karatunmu daga cikin littafin tubbatu saniya bi shari'a tulmiya muna cikin babin al-i'rab inda muka kai bayani akan wato mawadi'ud damma mawadi'ud damma kamar yadda muka faɗi a karatuttukan da suka gabata wurin da damma take zuwa ta zama alamatan lirrafi guri hudu ne waje na farko shine al-ismul mufrad mun yi bayanin wannan a karatun da ya gabata wuri na biyu shine jam'u taksir shi ma wannan mun yi bayanin sa a karatuttukan da suka gabata sai wuri na uku shine ma jumi'a bil alfi wa ta ko kuma jam'u muannas salim shi ma alamar raf'a a cikin sa dhamma ce waje na hudu na ƙarfe shi ne wanda za mu yi bayaninsa a yanzu insha Allah a waje na hudu shi ne alfi'ul mudari idan ba manta ba a baya mun yi bayanin abin da ake ce alfi'il muka ce sun kasu kashi uku akwai fi'il madi akwai fi'il mudari akwai fi'il amr da fi'il madi da fi'il mudari da fi'il amr afwan da fi'lu madin da fi'lu amrin dukan su mabniyai ne ma'ana mabniyai suna da zuntan hali ɗaya ne al-irabi shi kuma fi'lu mudari yana da zuntan wa yana cikin kasan abin da ake ce ma'almura saboda haka malam ya kawo shi a cikin zirin wato abubuwan da zama ke zuwa ya zama alamar rafa a cikinsu fi'il mudari kasancewarsa na mene na mu'rabi kuma dalilan da yasa ya zama mu'rabi duka mun yi bayanin su a baya a takaice fi'il mudari yana ɗaya daga cikin wajajen da dhamma take zuwa ta zama alamatar da rafi idan ban manta ba mun magana cewa akwai abin da ake cewa alamatul i'rab al-asliya akwai kuma alamatul i'rab al-far'iyya علامات الإعراب أصلية سوني الضمة الفتحة الكسرة السكون علامات الإعراب الفرعية سوني الرفع والنصب والجر والجر وهو الحفظ تقيتي إذا ضمة تنظم علامة رفع daga cikin inda take zama alamar rafa akwai fi'il mudari shine cikon na hudun yace wa amma fi'lul mudari' fa nahwu yadribu wa yaktubu fa kullu min hadhayn al-kalimatayn marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dammatu adh-dhahira yace daga cikin abubuwan da fi damma yake zuwa zama alamar rafa akwai fi'li mudari' ah kamar inda kace yadribu fi'li madin sa darabahu mudari' sai kace yadribu wannan bawon din wanda shine harafin karshe shine kuma muhallil i'rab za in ka kalle sa zaka ga an masa wato damma yadribu so wannan damman ita ce alamar rafa a cikin wannan fi'ili wa yaktubu yace da kalmar yaktubu haka dai duk wani fi'ili mudari'i da zaka da za ka yi tasrifinsa daga cikin fi'ili mazi zuwa mudari'i lallai za ka ga ƙarshensa ya zo da zamma wannan zamman kuma ita ce alamar raf'a a duk inda ka gansa a cikin fi'ili mudari yace shine yace fa kullu min hadaini marfu'un min hadaini fi'laini marfu'un wa alamat rafihi dhammatu zahiratu ala akhirih a cikin dukkan kalmar da yadribu da yaktubu in ka kalla za ka ga zamma ita ce alamar rafa a cikinsu kuma za ka ga zamman asiri ga ta nan ba a goye ba wa kazalika yad'u wa yarju haka a cikin kalman yad'u wa yarju kar mu manta dukkan cikin babul li'rabi akwai halaye guda uku ko zuwa hudu hali na farko shine inda za a bayyana da li'rabi wanda shine yanzu ya gabatar mana hali na biyu kuma shine wurin da ake kaddara al-irabi maimakon a bayyana shine ya bada misalin yad'u da misalin yarju anan yad'u da yarju in muka kalli harafin karshen kowane kalma ba za mu ga alamar al-irabi a kansa ba saboda a nan wurin kaddara al-irabi ake yi kamar yadda zai fi amana فكل يسي فكل منهما مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الواو منع من ظهورها الثقل يسي دكانسو وإنن كلمومي guda biyu da aka ambata da ire-iren su a cikin kalmar larabci in ka kalle su za ka ga wato alaman da irabin bamma bai bayyana a cikinsu ba kaddara ta ake yi shi alaman da irabin wato sai a ce alaman li'irabin an kaddara shi akan wawin nan na karshen kalma abin da ya hana a bayyanar da shi shine wato kalman an bayyanar mata da li'irabi za ta yi nauyi kamar kalman yad'u zai yiwu ka ce yad'u amma kuma yayi nauyi kasancewar larabawa su mutane ne masu bin sauki a cikin nutsukin su saboda haka sai suka sauwaje yin mashi wato wawun din zamma a kai sannan wannan kenan ana kiransa al-i'rab at-taqdir ko kuma al-i'rab bil-taqdir wato kaddara alamar al-i'rab za ya cikin sa abin da ya hana ya bayyana shine kalma zai nauyi wa kadhalika yaqdi wa yurdi fa kullu minhuma marfu'un haka idan kuma ka koma ta wani bangaren kalmomin da suke karkewa da ya'u a karkensu suma suna cikin kalmomin da alamar da i'rabi baya bayyana a cikinsu wato irin wa'annan wannan kalman ana kiransa da al-fi'l al-maqsud al-fi'l al-kalimat al-maqsuda bin ba maqsura ba wato ana kiransu da al-fi'l al-mu'tal al-akhir duk kalm duk fi'ilin da ya zama karkensa ya karke da wawu ko ya'u ko alifun wannan fi'ilin ana kiransa da fi'l al-maqsud a fi'l al-mu'tal al-akhir afwan so wannan fi'ilin kaddara masa lirabi ake yi kamar yadda muka kaddara a wawin haka ma za mu kaddara a cikin yaqdi mu ce fi'lun mudari'un marfu'un bi dammati muqaddarati ala al-ya'i mana'a min zuhuriha ita ma al-zikr shi ma dai abun da ya hana alamar lirabi ya bayyana a cikin kalman shine kalman aka bayyana da alamar lirabi za ta nauyi saboda haka sai aka kawo sai aka kaddara zamman akan wannan yahu din ah ya ci gaba yace wa kadhalika yarda wa yaqwa kalman yarda da yaqwa dukan su ka kalle su su kuma a karken su akwai abun da ake cewa aliful maqsud ah wato akwai alifun a karken kalmomin so wannan alifun din shi ma za a kaddara masa alamar irabi ne akan sa tunda ba zai yiwu ya dauki alamar litirafi ba alamomin litirafin nan guda uku so saboda haka shi ma dai a cikin kalmar yaqwa zaka ce shi ma fi'lun mudari'un marfu'un bi dhammati al-muqaddarati ala al-alif mana'a min zuhuriha sai ka ce at-ta'azzur can al-thiqal saboda nauyi nan kuma at-ta'azzur uzuri ne ya hana ya bayyana da a bayyanar da alamar litirafi ma'ana ba zai yiwu ya bayyana ba can zai yiwu amma zai yi nauyi nan kuma ba zai taɓa yoyowa ba saboda ita alifun ba ta ɗaukar wasali ta kowane irin yanayi sai dai a yi mata mata. Ya ci gaba da bayani ya ce, "Fa kullum min huma marfu'un dukkan cikin wa'inan kalmomin da muka ambata marfu'ai ne yad'u yaqdi yaqwa dukan su marfu'ai ne wa alamatu raf'ihi dammatun muqaddaratun ala ala alif shi yaqwa dinnan alaman irabin sa ita ce a shine alifun kamar yadda muka faɗa da ya bayyana a karshen sa su kuma wa'incan wawun da yawun su duka kaddara al'irabin za a yi daidai da wawun da yawun za a ce mana min zuhuriha a sikar da alifun shi kuma alifun sai a ce mana min zuhuriha a ta'azzur ya ce wa ƙaununa alladhi lam yattasil bihi alif ithnaini aw wawu jama'atin aw ya'u mukhatabatin yukhrij ma ittasala bihi wahid min hadhihi al-ashya' ath-thalatha atan a ta'rifi a cikin nassi kafin sharhi ya faɗa mana cewa abubuwa guda hudu gurare guda hudu su ne inda zamma yake zuwa ya zama alamar rafa daga ciki ya ce fi'ilin muzari'in da yake bai sadu da wato abin da ake ce ma'alikul isnaili ba bai kuma sadu da abin da ake ce ma wawu jama'atin ba sannan kuma abin da ake kira da yawon mukhatabati bai shige shi ba idan ya zama ya fita daga cikin wa'annan duka to yana kasancewa mu'rabi to sannan sai wannan hukunce-hukuncen da muka faɗa ya hau kansa kamar da yadda mai alfiya yake cewa wa arabu mudari'an in aliya min nuni tawkidin mubashirin wato ana yin mafi'ili mudari sun mafi'ili mudari'i larabawa sun mafi'ili mudari'i da iraki ma'ana sun mai da shi sun sa cikin muqrabi matukan bai sadu kai tsaye tare da nuni tawkidi ba wanda shi nuna tawkidi in ya shige shi yana mai da shi ya zama mabniun ala fatihi ne maimakon ya zama murabi in ariya min nuni tawkidin mubashirin wa min nuni inasin sannan kuma idan ya zama nuni zamirun niswa bai shige shi ba ita ce ake kira da nunin niswa wato idan ba ta shige shi ba ita ma in ta shige shi tana mai da shi ya zama mabniun ala sukuni wa min nuni inasin yace kai rabna mantukin ya bada misali a take dai shine anan yake ƙara bayanin irin wancan ya ce matukan alikul isnaini bai shiga cikin wato shi fi'ili mudari'i ba sannan kuma wawu jama'a bata shiga cikin sa ba sannan ya'ul muqataba bai shiga cikin sa ba a a wa'annan abubuwan guda uku duka idan ba su shige sa ba yace fa mattasala bihi alikul isnaini na aw yaktubani wa yansurani wa mattasala bihi wawu jama'a na aw yaktubuna wa yansuruna wa mattasala bihi ya'ul muqatabati نحو تكتبين وتنصرين ولا يرفع حينئذ بالضمة بل يرفع بثبوت النون والالف الواو الجماعة أو أو الأولياء أو ياء الفاعل وسيأتي الإضافة yace idan aliful isnin ya shiga fi'ili mudari idan wawul jama'a ya shiga cikin fi'ili mudari idan ya'ul mukhatabati ta shiga cikin fi'ili mudari a wannan yanayin alamar raf'an su ba dhamma bace wani abu ne yake zuwa ya zama yana inci ita kanta zamman wato na'ibin na'iba ce a zai zama wato marfu'un ne bi thubutun nun za a kira shi da marfu'un bi thubutun nun so a irin wannan yanayin so fi'li mudari'i yana nan a mu'rabin sa amma alaman zamman sa a wannan lokacin thubutun nun shine alaman zamman sa wannan kuma zamman kamar yadda muka faɗi a baya shine alaman wato raf'a kamar yadda muka yi bayani yace bayanin wannan duka zai zo a mahallansu akwai babin al-musanna zamu zo da babul jam' al-muzakkar salim shi ma zamu taho wanda anan ne duka zamu ga wayannan bayanin wato zamu zo abin da ake cewa af'alul hamsa shi ma dai duka zamu ji inda bayanin wayannan yake yace wa qawluna wala nuna tawkidin khafifatin aw thaqila sannan kar ya zama nuna tawkidul khafifa aw sakila sun shiga cikin fi'li fi'li mubari in har ana so ai masa li'irabi da bamma da zama alamar da irabin sa a wannan saboda mene saboda idan nuna tawkid al khafifa wato nuna tawkid kashi biyu ce akwai kashi biyu ne akwai nuna tawkidul sakila akwai kuma khafifa to ita sakila din nan da khafifan duka in suka shiga cikin fi'li mubari suna mayar da shi daga suna tashinsa daga murabi ya koma mabni to a wannan yanayin ana masa bina'i alal fathi saboda haka yace ya zama bai shiga ba su shiga cikin sa ba yace yukhrujul fi'l al-mudari' alladhi ittasala bihi ihda an-nunayn yana shigan ɗayan nunin ɗinnan guda biyu suna fitar da shi daga ihrami kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa la yusjananna wala yakuna min as-sa'irin la yusjananna shine muhallin shahidi la yusjananna inda aka yi ma wato fi'li mudari'i fataha a karshen sa saboda nunun tawjidu tawjidu sabila ta shiga cikin sa sannan ya ci gaba ya ce wa ƙaununa wala nuna niswati yana dai ta yin wato abin da ake ce ma ƙoƙarin fakkin abin da aka faɗi a cikin ta'arifi har ya zama ta'arifin ya zama abin da mana duka suke ce masa jami'a wal mani ma'ana yana so fitar da dukkan sufofin da suke akasin abin da ya faɗa na cikin fi'ili mudarihi ya tabbatar da sufofin da kuma suke a cikinsa so shi ya ce wa ƙaununa wala nuna niswatin ya ce dalilin da ya sa muka ce kuma kar ya zama nunin nusuwa ya shiga cikinsa lokacin da za a yi masa lihirabi da zamma ta zama alamar rabka ya ce yukurujul muzari alladhi tasalat bihi nunun nusuwa a hakan yana fitar mana da dukkan fi'ilin muzari'in da muka samu nunin nusuwa a cikinsa ma'ana ba za a sa cikin jerin wajajen da zamma zai zama alamar rabka cikin fi'li mudarihi ba kamar yadda Allah yake cewa wal walidatu yurdi'na auladahunna wal walidatu yurdi'na yurdi'na anan zamu ga arda'a ne yurdi'u so fi'lin an yi masa ya zama mabni ala sukuni saboda nunun nuswa ta shiga cikin sa yace wal fi'lu hina idin mabni ala sukuni irin wannan fi'lin duk inda ka gansa zai zama mabniyu ne ala sukuni maimakon ya zama marfu'un bi dhamma kamar yadda sauran suka gabata a zuwa nan zamu dakata da karatu mu na yau abinda muka ci na daidai Allah ya amfana da mu abinda muka samu tuntube a ciki Allah ya yi mana Allah ya amfana da mu